لي عمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا القرآن جعلنا لك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني to a annabi Isa jiya mun yi bayani irin wato mu'jizan da yake da shi har yana raya macecce ya raya matattu da yawa yana bawa mutane labari da abunda suka ci da abunda za su ci can ma gaba to sannan sai ya ce wajetukum nazo muku ne musaddiƙan ina mai ba da gaskiya lima baina yadayya ga abin da ke gaba gare ni shine ƙabli kenan minar taurati na daga attaura shine wa huwa kitabu musa littafin annabi musa wa kana bainahu wa baina isa tsakanin shi annabi Musa da kuma annabi Isa shekara dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyar shekara dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyar tsakanin annabi Musa da annabi Isa wa awwalu anbiya'u bani Isra'ila Yusuf ibn Yaquba farkon annabawan bani isra'ila kuma daga kan yusufu ya fara annabi yusuf dan yaƙo ƙarshensu kuma shine annabi isa to shine ya ce wa musaddiƙan wato waje tukum na zo muku musaddiƙan ina mai ba da gaskiya lima baina ya daya ga abin da ke gaba gare ni ƙabli kenan minar taurati wato daga attaura wali uhilla lakum kuma na zo muku ne saboda in halattar muku da babal lazi hurrima alaikum sashin abinda aka haramta a kanku fiha a cikin attauran don akwai abinda aka haramta wa su yahudawa a cikin attaura amma da annabi isa ya zo sai ya halatta musu fa halalahu minas samak wa tayr ya halatta musu daga wato kifi da kuma tsuntsaye mala siyata lahu duk wani abun da bayi da kaya wanda zai cutar da mutum to an halatta musu in dai ba zai cutar da kai ba to an halatta musu amma duk wani kifi wanda yake da kaya to yana nan dama akan abun nan nasa halaccinsa ba a haramta musu ba to wannan kenan irin waɗannan mala sisiyata lahu kenan wakila a halal jami'a wasu malamai kuma suka ce da annabi isa ya zo ya halatta musu duk wani abin da aka haramta musu a taura falbabu bi ma'ana kullu sai suka ce ai sashin nan baban da zai hurrima alaikum din nan manansa kullu a gani dukkan abun da aka haramta musu a cikin taura to da ya zo da linjila shi annabi isa sai ya halatta musu to wannan kenan sai ce wajitukum kuma na zo muku bi ayatin da aya min rabbikum daga ubangijinku karrarahu takidan ya maimaita shi ne saboda ƙarfafa abun da ya faɗa da farko waliyabna alai kuma saboda ya gina magana a kansa sai ce fattaqullaha annabi isa ya ce wa mutanensa ku ji tsoron allah wa adi'uni ku yi mini biyayya fi ma amurukum bihi ga abun da nake umurtan ku da shi min tauhidillahi na kadaita allah wa da'atihi dai masa biyayya kaga annabi isa ma abun da yake gaya musu kenan su ji tsoron Allah su kadaita Allah su yi wa Allah biyayya kuma shi ba ba Allah bane mm. kuma ba dan Allah bane shi bawan Allah ne mhm inna Allah rabbi
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي للي ألا شيني أبنجينا wannan raddi ne li da'awahum ga da'awarsu na cewa uh, bunuwatihi lillah shi wai dan Allah ne dinna a gani sai ce musu inna allaha rabbi lallai ba ku sani ku bani isra'ila Allah shi ne Ubangijina, wa rabbukun kuma Ubangijinku, don ka fa'abuduhu ku bauta masa ku kaɗaita shi, hazalla zai amurkun bi wannan abin da nake umurtanku da shi, shi ne siratun, shi ne tafarki, shi ne ɗariƙun hanya mustaƙimun wato madaidaici. Fakazzabu sai suka ƙaryata shi, walam yuminu bi ba su yi imani da shi ba. ai da shi ba bawan Allah ba sai ce inna laha abi ba inna laha rabbi zai ce ba a da sai ce lallai Allah shine babana amma bai faɗi haka ba sai ce inna laha rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na kuma ubangijin amma bai ce inna laha abi ba bai ce Allah ne ubangiji wato babana ba wannan kenan falamma a hassa isa min humul kufra فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون
falamma a hassa isa min humul kufra qala man ansari ila allah qala al hawariyuna nanu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun to da annabi isa ya gane kafirci daga wurinsu falamma yayin da isa annabi isa a hassa ya gane shine alima ya gane alkubra kafirci minhum daga gare su sannan kuma bayan ya gane sun ƙin imani da shi wa radu kallahu sun ta san makashe shi sun ta san makashe shi ma ba wai kawai ƙin yin imani da shi ne suka yi ba a bayan sun ƙin yin imani da shi sai suka ta san mai masa kisan gila kala sai ya ce man ansari waye zai taimake ni waye zai zama mataimakina zahiban mu tafi da shi ilallahi zuwa ga Allah li ansura dinahu saboda in taimaki addini Allah waye zai taimaka mini mu tafi da shi mu je mu taimaki addinin Allah qalan hawariyuna sai hawariyawa wato shine almajiran annabi Isa sahabbansa sai suka ce nanu ansarullah mu ne masu taimakawa Allah wato addinin Allah ai a awanu dini mu ne masu taimakawa addininsa ai ahadu dinihi mu ne mutanen addininsa fa nasratu dini kinayatun as nasrati ahlihi taimakawa addini ai taimakawa masu addini ne a gani in ka taimaka wa musulunci to ka taimaka wa mutanen da suke cikin musulunci ne ka gani za ka ji Allah yana cewa in tansurullaha yansurku idan kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku amma ba ka ji yadda ya ce in kun taimaki Allah ka gani wato ka tsaya kai wa addinin nan hidima hagan shine ka taimakawa Allah din kenan idan kuka taimakawa Allah Allah ma sai taimaka muku to saboda haka sai suka ce to mu ne masu taimakawa addinin Allah wa hum asfiya'u Isa sune wato ah, sahabban annabi Isa alaihi salam wa awwalu man amada bi sune farkon kuma waɗanda suka yi imani da shi wa kanu isna ashara rajulan min al wato su goma sha biyu ne su waɗannan hawariyawa abinda yasa ake ce musu hawariyawa suna sa fararen kaya eh suna na fararen kaya wa huwa al-bayabul kalis shine farin wato a tufa wanda bai haɗu da komai ba eh farin yadi to irin wannan tufa suke sawa wakila wasu kuma suka ce a kanu kasarina masu sukola ne eh irin masu yin ɗaurayen nan eh sana'an su kenan yuha- yahu- eh, yuhawwiruna siya wato suna rina kaya su mai da ita fari sol Ehem. ayyubayyibunaha suna mai da tufa fari sol to sai suka ce amanna mun yi imani saddaqna mun ba da gaskiya billahi da Allah washhad kai kuma annabi isa ka shaida ya isa bi anna muslimun lallai mu dinnan mu musulmi ne mun miƙa wuya shine ma'anan muslimun din kenan mun miƙa wuya ga Allah saboda haka mu ne masu taimakonka to anan warada ya zo cikin abin da aka ruwaito wato anna isa marra ala ha'ulai annabi isa ya zo yana wucewa ga waɗannan almajiransa guda goma sha biyu ne wa hum yasqaduna samak suna bakin kogi suna tsintan wato kifaye matsinta ne to a bakin kogi suka hadu faƙala lahum sai ya ce musu ishabu bina linastadul kaf mu tafi mana mu je mu yi farautan wato yan adam mu je mu yi farautan halittan Allah faƙalu sai suka ce kaifa zalik ha to ta yaya za mu je mu yi farautan halitta faƙada sai ya ce na dulluhun ala ibadatillah mu nuna musu yadda ake bautar Allah faƙalu da sai suka ce masa wa man an tashin kai kan waye kai ne ba su san shi ba ma dama ya zo ya same su ne a bakin kogi masu kamun kifi ne sai ce musu ku bar zancen kama kifi mu je mu yi farautan halittan Allah suka ce yaya haka mu nuna mutane addinin Allah to ba su san shi ba suka ce to waye kai kai kuma waye faƙala ruhullah sai ce musu a shi shine ruhin Allah faƙalu lahu wa ma ayatu kaza suka ce masa to menene alamar cewa kai ruhin Allah ne Eh, kawo mana alama ala zalika kan wannan wa kana dulu naharihim yadrahuna shaba la yakhruju lahum shay'un min as-saba tsawon wuni suke yi suna jefa raga a cikin ruwa amma ba kifi ko kwaya daya wannan ya jefa in ya gaji wannan ya zo ya karba wancan ya jefa in ya gaji wancan ma ya zo ya karba wuni guda suka yi ba su samu kifi ba ko da kwallin kwallon shikenan fa'amara an yudra shabakata wahidan minhum fafa'ala sai ce to ɗaya daga cikinku ya karbi ragar nan ya jefa wannan raga cikin ruwa aka sun gini ba su samu kifi ba kuma sun wahala kenan ɗayansu sai ya jefa da ya jefa shi kenan fakara da lahun sama kan mala'a markabai ne shi kenan sai da aka juma kaɗan da aka jawo wannan raga wajen jirgin ruwa guda biyu aka cika da kifaye kuma cewa kawai ya ku jefa wani daga cikin ku ya jefa a gani kaga in ba su san shi ba ma yanzu kam sun san shi yayi tunda sun muni suna wahala ba su samu komai ba amma da ya ce musu su jefa kuma shi kenan alhamdulillah bukatar su ta biya kenan fa amanu bai sai suka yi imani da shi wasaru bisairi sai suka wato dinga tafiya tare da shi duk inda yake suna tare da shi to su ne almajiran annabi isa din kenan to sannan wakila inna shamun kana malikan aka ce a cikinsu akwai wanda ake cewa shamun to sarki ne ma fara'a isa za ta yomin ya kulu min ina'in sai ya ga annabi isa wata rana yana cin abinci daga akushi kowannansu nasu shi da mutane sun zo sun zauna suna cin abinci wala yufrihu zalika dam amma wannan abincin baya karewa gashi ana ci amma abincin fa baya karewa ya kamata ai in an zo maciyayin ana ci kam in kamun a dan juma'a ai kaga wani doman wani yafi na wani ai eh kauri ko ba haka ba to kamun a ce har kenan ai ba magana ya kare ba to wannan abincin nasa shi yana ci da jama'a amma abincin baya karewa ina nan yadda yake fa amana bai sai imani da shi wa nazala al mulki ya sauka ba ya bar mulki wa tabi'ahu aqaribahu sai ɗan uwan wannan sarki shamun kuma sai suka bi shi gaba ɗaya suka bi annabi sai suka musulunta wa qila kana fi singarihi inda sabbam aka ce shi annabi isa a lokacin da yake ɗan ƙarami yana wajen masu rina kaya fa'amara bisabin isiyabin muta'addidatin alwanan mutagairatin wa zahaba lihajatihi to yana zuwa inda ake rina kaya da ai a garin nan ma akwai ko to yanzu ne dai ban sani ba ka gani da yake yanzu Allah ya yalwata mutane da tufa ka gani ba kaman da ba da dan tsohon kayan ka zaka kai a sake sabonta maka ka sake zamanin ka da shi to amma yanzu kam an wuce nan ka gani saboda Allah ya sauwake wa mutane ba abin da yafi kaya ma arha da wadata zaka mutum ɗaya yana da set kusan 100 ko 100 kaza ma ka gani to sai ya umurci annabi isa akwai inda nake so in je amma ga kayan nan sannan an tara kayan launi ne daban-daban akwai ja akwai baki akwai shudi akwai kore sai aka umurce shi shi annabi isa mai gidansa ya ce masa to zan je wani wuri ka rina mini wannan kaya amma fa kayan kala-kala ne fawa ba a tilka siyabi fi dannin wahidin ba mai gidansa ya tafi ba da ya tashi dura kayan da zai rina din da farin da bakin da korin da shudin da jan gaba daya sai dura a cikin rami daya kaga kuma ba zai yiwu ba kowanne da raminsa ya za ka yi ka haɗa farin tufa da baƙi kuma ka rina su kuma kowanne ya fita da irin kalansa zai yiwu to shi kan gaba ɗaya da ya gwama ya cusa shi annabi isa wa ƙala ya ayyatuwa siyab sai ce ya ke tufa kuni kama uredu ki kasance kaman yadda nake so amma fa kala kala ne kamar yadda na gaya mana ba irin kalan da babu a rami ɗaya ya sa sannan ya ce wannan tufan ɗin ta kasance kamar yadda yake so faja as-sabban wasalahu an siyab faqala shikenan ba ya sa aramin ba sai ya fita harkan kaya sai mai gidansa ya dawo sai ya tambaye shi ina kaya yace gashi arami dukkan hada na sa arami a'a ya akai haka ana hada kaya haka ne fa hazana huzunan azima mai gidansa ya bakin ciki bakin ciki mai girma fa akhrajaha min adh-dhanni fa wajada kama amara usibban ha da ya fidda kaya shi mai gidan shikenan sai ga kaya kamar yadda mai gidansa ya ce masa wannan ja ne ake so wannan a'a rawaya wannan kore wannan baki wannan ja wannan fari sai ga gaba ɗaya irin kalan da yake so gashi a rami ɗaya amma kuma kowanne da kalansa yadda rai yake so shikenan fa amana bihi huwa wa qaribu shi ma wannan marinin sai ya yi imani da annabi isa da danginsa gaba ɗaya saboda sun ga abun mamaki wannan kenan wakila wasu kuma suka ce innal isna ashara kanu la san'ata lahum mutanen nan da aka ce almajiransa goma sha biyu ba su da sana'a ma gaba ɗaya hina amanu bi isa a lokacin da suka yi imani da annabi isa wa kanu sayyahina ma'u sai suka kasance kawai masu yawo ne a duniya don annabi isa yana daga cikin annabawa matalauta ko daki bai taba ginawa kansa inda dare ya same shi kawai anan zai kwanta ya bacci eh ba ruwansa da duniya shi dai kullum gargadinsa karka zama talakan lahira eh zaka wahala eh karka zama talakan lahira don ko a duniya ai muna ganin yadda talaka yake wahala a gani sai ya yi faɗi tashi a gani yanzu kaman a azumin nan ka ga mutum ya taso daga daji musulmi ne yana azumi ya tafi ya je ya yi faskare da yamma ya zo ya ɗaura wa faskare a bayan mashin ganye yana neman mai saya ai abinda ya kai mutum daji yanzu har ya kai ga yayi faskare ai ka san ba karamin aiki bane gaskiya akwai damuwa to kaga gashi kuma ba da azumin sa ba wai an dauke masa azumi bane don ya je daji a yana azumi ka duba ranan da ake yin nan ya je yayi faskare a dajin Allah ya zo cikin gari ka gani wani ma ya masa tayin wulakanci da tsadan itacen a gani baka duba wahalan da ya je ya yi ba ma a daji ya sayar ya je ya saya wa gidansa abinda za su ce shi kenan gobe kuma haka to kaga duniya ne wannan kenan to yaya lahira kuma in ka zama talakanta a gani inda babu sarari kaga yanzu idan garin nan ya dame ka za ka tafi tella ai in babu samu ba sai ka buɗa kawai ka bar garin nan sai a je babu kai a gani ina ba ne ya tafi a ba sani ba wallahi sai ka ji kowa ya shiru to an san inda ya yi ai ba sai ka tambaya ba to duniya kin amma lahira babu ba sauki Allah ya kiyaye to wannan shine kenan to dama yawo suke tare da annabi isa wa kanu kullama ja'u shakauli isa sun kasance su waɗannan almajiran nasa goma sha biyu tun da dama ba sana'a ne da su ba shi kuma annabi isa bai gina ko ɗakin kansa ba ma ka gani don shi duk inda dare ta kama ma nan zai kwanta abinsa ya baccinsa ba ruwansa ba mai akwai ba da yake ɓuya ya sa sakata ta nan ya sa sakata ta can kar wani ya zo ba ko ba haka ba kai da baka da ba sai ka fita kan layin nan ka kwanta ba in mutum ya zo ku yi kokuwa wanda ya kaye shi kenan ya tashi ya gudu halattin mu yayi ka gani to duk sanda suka yi jin yunwa sai su yi ƙara sai su gaya wa annabi isa ba muna jin yunwa fa yanzilu lahum kullu waidin rangifani sai ya saukar musu da masa guda biyu waina guda biyu sai roƙi Allah sai Allah ya saukar musu da waina guda biyu wa kullama zama'u ko da yaushe suka ji kishi kuma shakaulau sai su gaya masa fatambuhu lahum ainan fi ayi mahallin kanu fi ko a ina zuke kawai sai ya roki Allah sai ga ruwa yana bubbugowa wurin sai su sha abin su ba wai sai an je rafi ba ko kogi in an yi haka eh an kawar da yashin kogi sai a samu ruwa ko a shi babu ko akan karali ka gani haka yake shi annabi Isa wannan kenan faƙala lahum yawman hunaka man huwa afdalu minkum wata rana sai ya ce musu a can akwai wanda ike wanda ya fi ku falala faƙalu man sai suka ce to waye faƙala allazina ya kuluna min kasbi aidim sai ce musu masu ci da sana'an hannayensu kaga su dama suna bin sa ne kawai in yunwa yana damun su shi za su gayawa shi ne abincinsu shi ne ruwan shansu kaga sun zama iyalinsa sai ce musu akwai fa wanda ya fi ku daraja da mutunci ce masa waye ce wanda yake yin sana'a da hannunsa sannan ya ci ka gani kaga yana musu hannunka mai sanda fasta amalu kasarata siyar to sai suka rinka yin su kola ina zama an fahimci su kola shi ne ɗauraya za su yi wa mutum ɗauraya kaya ya fita shi kenan ka zo ka biya su a gani wa ƙaddi ya ji ma'obainar riwayatin muktarifa kenan to wannan kenan to shi ne sai ya ce aman na billahi wato sai suka ce masa mun yi imani billahi da Allah sadaqna billahi mun ba da gaskiya da Allah su almajiran nasa washhad bi anna muslimin lallai ka shaida kai kuma ya Isa ya kai annabi Isa bi anna muslimin muslimun ko cewa lallai mu dinnan musulmi ne mun mika wuya rabbana amanna bima anzalta ربنا آمنا بما أنزلت فاتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين sai almajiran sannan suka ce rabbana ya ubangiji mu amanna mun yi imani bima anzalta da abin da ka saukar min injila na injila wato shine abun nan new testament kenan nabi isa almajiran sannan goma sha biyu su suka yi wannan addu'a lallai ubangijinmu mun yi imani da abin da ka saukar shine minal injil na injila wata ba'anar rasul kuma mun bi wannan manzon naka isa annabi isa don haka faktumna ka rubuta mu ma'ashahidina tare da masu ba da shaida shaida mai ai almuwahidina mutlakan ka rubuta mu tare da masu kadaita Allah a sake eh ba masu cewa Allah bane annabi Isa masu kadaita Allah kenan don haka sun yadda da annabi Isa bawan Allah ne sun yadda kuma Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya la ilaha illallah Isa rasulullah wannan kenan awin lazina fabbaltahum ko kuma ka rubuta mu tare da waɗannan da ka fifita su bi shahadati da ba da shaida wa hum muhammadun wa ummatuhu su ne annabi muhammadu da al'ummansa li'annahum yashhaduna li rusul bitablin saboda al'umman annabi su ne za su ba da shaida ga manzanni bitablingi da cewa manzannin da Allah ya aiko kamun annabi Muhammadu ya bayyana duk sun idda manzancinsu wa alal umami bitakzi kuma su ne masu ba da shaida al'ummomin annabawan da suka zo kamin manzon Allah ya zo sun ƙaryata annabawansu don haka mu ne masu ba da shaida a lahira mu al'umman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mu ne ba za mu gaya wa Allah idan su wa'ancan mutanen suka ce ba wani manzo da ya zo musu al'ummun da suka shuɗe nan don za su faɗi haka Allah kuma zai tambayi annabawa to su waye shaidanku gashi al'ummominku sun ce ba wanda ya je musu su waye shaidanku ku annabawa eh muna da shaida su waye al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ce to al'ummansa su zo idan suka zo allah ya tambaye su su al'umman manzon allah me za ku ce game da abinda waɗannan al'ummomi da suka shuɗe suka ce suka ce manzanninsu ba su idan musu da saƙon kowa ba to al'umman manzon Allah su ne za su ba da shaida ga Allah su ce lallai lallai al'ummomin nan da suka ce ba aika musu da manzanni ba ƙarya suke yi manzanninsu sun aika musu sun sun sun idar musu da sakonka su kuma wa'annan jama'un farko sai su tamba sai su ce yaya yaya muka yi muka sani alhali mu lokacin ma ba ma nan kai da baka nan zaka bada shaida ka zama loya kenan ko eh shikenan ce lallai Allah ya saukar da littafi akan annabinmu to mun a cikin abunda Allah ya saukar ya ba mu labarin labarun dukkan annabawan nan ka gani wa ila samudu wa kawo misaliyan kaza kaza kaza kaza ga yadda suka yi har aka halaka su ka gani ga mutanen annabi hudu ga yadda suka yi kaza kaza har aka halaka su ga mutanen annabi lut ga abinda suka yi hada mukan mun tabbatar sun idar musu da sako a gani to saboda haka mu ne shaida fa ga al'ummomin da suka shuɗe wato annabawansu wannan kenan saboda haka shine yace faktubna ma'ashahidina eh ka rubuta mu tare da masu ba da shaida li'annahum yashhaduna lirusuli saboda al'umman annabi Muhammadu za su ba da shaida ga manzanni bitabligi da cewa sun idar da manzanci wa al'umami akan al'ummomi da suka shuɗe kuma bitakzibi da ƙaryata su to shine faktumna ma ashahidina laka bil wahdaniyya ka rubuta mu tare da masu shaida gare ka da kadaitakarka wali rasulika bisiddi ga manzonka kuma da gaskiya qala ta'ala wa makaru wa makarallah wa makarallah wallahu khairul makirin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin sai Allah ya ce wa makaru mutanen annabi isa sai suka yi wa annabi isa makirci ai faru bani isra'ila kenan kafiran bani isra'ila sai suka yaudari annabi isa eh, wato ai faru bani isra'ila bi isa wato kafiran bani isra'ila yahudawa sai suka yaudari annabi isa izuwa kalubihi man yaktulahum gilatan sai suka wakilta masa wanda zai kashe shi da kisar gila shi annabi isa to tunda haka ne halinsa yake sai suka wakilta wani ya je kaman dai aboki ne gare shi hakan nan dai ya ja shi zuwa wani wuri ai kisan gila shine ka ja mutum inda bai sani ba ka kai shi wani lungu haka sai ka kashe shi shine kisan gila to haka suka shirya masa to shine Allah ya ce wa makaru sun yi makirci ai kufaru bani isra'ila su kafiran bani isra'ila bi isa da annabi isa iswakkalu a lokacin da suka wakilta man yaqtuluhu wanda zai masa kisar gilatan gila bihi da shi to anan sai Allah ya ce wa makarallah sai Allah ya saba musu da sakamakon makircin su eh wa makarallahu bihim ai mana jazahum ala makrihim sai Allah ya saƙa musu akan makircinsu fa haisu ammaru ala akhzi isa yayin da suka daura niyya akan kama annabi isa min haisu la ya tasibu ta inda bai yi zato ba jazahum ala zalika sai Allah ma ya saƙa musu akan wannan makircin nasu wa akazahum min haisu lam ya tasibu sai ya kama su shi ma Allah kamun su kama annabinsa manzonsa sai Allah ya riga su kama su tun kamun ma su kama manzonsa yaya aka yi bi an alƙa shibha isa alaman ƙasa da ƙallahu sai Allah ya jefa kamannin annabi isa ga wanda ya yi niyan kashe shi wanda aka wakilta ya kashe shi a boye din ta inda bai zato din shine sai Allah ya dauki annabi Isa sai ya jefa masa kamannin annabi Isa shi wannan wanda aka shirya da shi zai kashe annabi Isa shikenan fa qatalu sai suka je suka kashe shi shi annabi Isa ya kubuta hasilu zalika annahum lamma tajma'u ala qatlihi yadda abun ya faru lokacin da suka yi niyan kashe annabi isa ja'a hu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya zo ya same shi fa wajada fi makanin sai ya same shi shi annabi isa a wani wuri fi saqafihi wato a cikin rufin ɗakinsa ya ɓuya a wuri shikenan furjatan farafa'ahu min tilkal furjati to akwai wata kafa a wurin ka gani akwai hanya kenan ka gani inda ya buya din akwai wata kafa shikenan sai wannan mala'ika jibrilu sai ya dauke wannan wato abun nan rufin din sai ga hanya kenan sai ya dauke shi da shi ila sama'i sama wa amara malikul yahud rajulan ismu ɗaɗayanusu sai sarkin yahudawan ya umurci wani mutum wanda ake kira ɗaɗayanusu an yadkula ala isa fa yaktulu ya shiga cikin wannan ɗaki ya kashe annabi isa falamma da kala falam ya jito to da ya shiga bai samu annabi isa a ciki ba waƙad alƙallahu shibha isa alaihi allah ya jefa masa kabannin annabi isa shi kuma ha ya shiga an bari da an san dai annabi isa yana cikin wannan dakin to amma da ya shiga shi da aka sa ya kashe annabi isa bai samu annabi isa ba sai aka jefa masa kamannin annabi isa falamma ra'auhu zannuhu isa faqataluhu ha da ya fito sai suka yi tsammanin ai annabi isa ne sai suka kashe shi annabi isa kuma jibrilu ya dauke shi sun tafi ma sama a gani wafatashu ala isa falam yajidu suka nemi annabi isa sama da ƙasa ba su ganshi ba duk inda ka san ake neman mutum an yi ta nema amma ba a ga annabi isa ba sun maƙalu sai suka ce iza ka na haza isa fa aina sahibina idan dai ya kasance wannan annabi isa ne to ina ɗan uwanmu ina wanda muka tura ya kashe shi wa iza kana sahibana idan kuma wanda muka tura ya kashe shi din ne fa aina isa ina annabi isa yake kaga abu ya rigidin cabe ya shiga bai samu annabi isa ba amma ba da ya fita kowa ya gashi ya ga annabi isa da aka kashe shi aka ce to ina abokinmu da muka tura ya kashe annabi isa idan isa muka kashe to idan ba isa bane kuma ina shi wannan din fawaka bainahum qitalun azim sai suka kaure da yaki suka yi ta kisan juna akai ka gani to shine wa makarallahu ka gani wa makaru wa makarallahu bihim kenan sun yi wa annabi isa yaudara sai Allah ya saƙa musu da sakamakon da yake yi wa mayaudara sai ba musu kamanni annabi isa gaban da suka ce je kashe annabi isa alaman ƙasa da ƙadlahu faƙataluhu wa rafa isa ila sama sai aka ɗauki annabi isa aka mai da shi sama wallahu khairul makirin lallai Allah shine wanda ya fi alhairin sakawa masu makirci da makircinsu me yasa a alamuhum bihi ya fi su sanin ma menene makirci don haka kaga duk abinda suka yi ya koma kansu amma shi dai Allah ya dauke bawansa ne kawai su kuma suka yi ta kashe junansu in ba in annabi isa ne ina dan uwanmu in kuma dan uwanmu ne ina annabi isa kowa ce ba zai bar dan uwansa ba suka sassare juna suka mutu iskala Allahu إذ كان الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وما وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون isqalallahu ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mudakhiruka min allazina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun uskurka tuna ya rasulullah isqalallahu a lokacin da Allah ya ce ya isa ya kai annabi isa mana anan annal yahudu lamma tajma'u wato yahudawa lokacin da suka taru suka yi mitin ala qatlihi akan kashe shi shi annabi isa wata hayyalu ala akhzihi suka yi dabaran da za su yi wai su kama shi ja'ala Allahu kaidan fi nuhurihim sai Allah ya mayar musu da kaidinsu cikin wato kirazansu sai Allah ya ce ya isa ya kai isa in ne mutawaffika ni zan ɗauke ka shi ne buka ni fa mai ɗauke ka ne wa rafi uka ilayya kuma zan ɗauke ka in mayar da kai zuwa gare ni minar duniya daga nan duniya min gaidi mauti amma ba tare da mutuwa ba eh, saboda haka annabi isa zai dawo amma sai can ƙarshen zamani shi zai zo ya kashe dujjal amma asiriya zai bayyana lokacin kuma duniya gaba ɗaya ta juya sai abinda shi dujjal yake so a ganin shi za a yi to wannan kenan wa muɗakhiruka sai ubangiji ce zan tsarkake ka wato muƙi duka zan nisantar da kai minan lazina kafaru daga waɗanda suka kafirce waja'ilul lazina taba'uka kuma ni mai sanya waɗanda suka bi ka ne wato sadda'u bi nubuwatika waɗanda suka ba da gaskiya da annabcinka minal muslimina daga musulmi wan nasara da kuma nasara fauƙan lazina kafaru bisa waɗanda suka kafirce bika da kai wa humul yahudu su ne yahudawa wato ya alu na humbil hujjati za su rinjaye su da hujja wasaifi da kuma takobi ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama summa ilayya marji'ukum sannan kuma makomarku zuwa gare ni ike fa'a kuma sai in yi hukunci baina kuma tsakanin ku fi ma kuntum fi taktalifuna cikin abinda kuka kasance taktalifuna kuna saba wa juna fi a cikin sa min amri dini na al'amarin addini to wannan kenan to wazalika annahu lamma rafa Allah Isa to anan kuma to da Allah ya dauke annabi Isa sai yahudawa suka kasu kashi uku eh salasu firaq ba kashi-kashi uku faƙalar firkatu sai wata ɓangare daga cikin mutanen da suka kasu kashi uku wata ƙungiya daga cikin su sai su ce kanan lahufina sun masa'ida ila samayi ai annabi isa ɗin nan allah ne dama a cikinmu sannan sai ya tashi zuwa sama ka gani? suka ce a dama Allah ne fa annabi isan nan a cikinmu to amma yanzu ya hau sama ya koma sama wahum yaqubiya sune ake kira yaqubawa wa qalat ukura sai ɗayar ƙungiyar kuma ta ce kana fina ibnullahi dama ɗan Allah ne ya kasance a cikinmu sun marfahu ilaihi sannan sai Allah ya ɗauke shi ya maida shi zuwa gare shi wa humun nasduriya sunan nasuriyawa sai kuma kungiya ta uku wa qalat ukra kana fina abdullahi dama shi fa bawan Allah ne a cikin mu wa rasulu da kuma manzonsa summa rafa'ahu Allahu ilaihi sannan sai Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi wa zai firqatu min muslimuna waɗannan kungiya sune musulmi a cikin su to aka sai suka kashi kashi uku wata zaharar alaihimul firqatanil kafirani faqataluhu sai Allah ya bawa wannan ƙungiya ta uku ita ce musulmar daga cikinsu rinjaye sai suka kakkashe wa'annan ƙungiyoyi guda biyu walam ya zalil islamu mun ɗamisan ila an ba asa muhammadin shi kenan ba a daina kuma wato fada da musulmi ba har zuwa lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tsakanin manzon Allah da annabi Isa shekara 572 eh tsakanin annabi Isa da manzon Allah shekara 572 to wannan kenan shine ce ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama summa ilayya marjikum sannan makomanku zuwa gare ni ike fa unabbiukum sai umbaku la fa akumu bainakum sai in yi hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fihi taktalifuna cikin abin da kuka kasance kuna saba wa juna a cikin samin amri dini na al'amarin addini fa amman lazina kafaru
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا أما ودن سوى كافر جه فأعذبهم سيء عذاب تدسوا عذابا شديدا عذابا ما يتسنني في الدنيا دغنن دنيا ما زنفار عذاب تدسوا bilkadde da kisa wa sabida ribata wato a kama fursinonin yaƙi shine ribata wal jizyatu da kuma biyan haraji wal akhirati da kuma idan aka koma can lahira sai in jefa su binari a cikin wuta don haka duniya da lahira kawai shi kafiri bayi da jin daɗi a wurin Allah wa ma lahum min nasirin ba su da wani min nasirina masu taimako mani'ina min waɗanda za su hana Allah azabtar da shi shi kafiri ba wanda ya isa ya zo ya ce wa Allah to Allah ka yi haƙuri ai wannan bai sani ba ne da ya sani da ba zai kafurcin nan ba Allah ka yi haƙuri babu wanda ya isa abinda Allah ya ga dama shi zai yi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna shi Allah ba za a tambaye shi don mai kai kaza ba amma mutane kam za a tambaye su saboda haka ba wanda zai ba wa Allah haƙuri a lahira ya hana shi azabtar da su ko ya kare su ko ya ɗauki belin su ai daga duniya za ka ɗauki belin kanka ai a gani kai ne da kanka za ka ɗauki belin kanka a gani da tsayawa tukuru ka bauta wa Allah amma ka yi wasanka ka yi kafircinka ka yi abin daga gadama sannan a je lahira waka ce wai kana neman mai taimako ba za ka samu ba don ba wanda ya isa yi magana masu in allah ya yarda wannan kenan to za mu kwana a nan sai kuma gobe in allah ya nuna mana abinda muka karanta daidai allah ya ba mu ladansa abinda muka karanta bisa kuskure allah ubangiji ya yafe mana ko kuma bisa tuntuɓen harshe alhamdulillah
wannan ta ce malam ita ne babanta yana yawan muskuna musu babanta kuma yana yawan muskuna mata to Allah ya sauwa yana sannan bayan haka har ya kai ga yana hana su abinci na to ita tana so a ba ta shawara ne in ta gudu ta yi laifi ko to ta gudu mana to a shawaran da zan bayar ta yi haƙuri shine na farko ta zamanto mai haƙuri kuma yadda ta rubuta tambayan ba haka bane ake yi ba za ta ce babanta yana musguna mata ba ka gani eh haƙuri za ta yi koda yana musguna mata dai ta zamanto mai haƙuri shi ne babban makami don su iyaye kamar mota ne idan kai karo da mota kai zaka ji ciwo idan kuma yazo yayi karo da kai ha ila yau kai zaka ji ciwo baka da riba ta ko ina a gani sai dai ayi hakuri zuwa lokacin da Allah ya sauwaƙe lamarin don komai yana da ƙarshe a gani sai sarautan Allah shi kuma baban muna kira ya sani akwai haƙƙin ‘ya'yansa a kansa kamar yadda yake da haƙƙi a kansu to za ka sami wannan tun suna ƙanana babu tarbiyya ne in ba haka ba ma da ba a kai ga wannan rubutun ba saboda haka Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nara ya ku wadanda suka yi imani ku kare kanku da kanku daga wuta da iyalanku sannan kuma fa yara da muke gani Allah yake bamu Allah zai tambaye mu akai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanmu nan manzon Allah ya ce makiyaya ne kuma za a tambayi kowa game da abin da aka ba shi kiwo za a tambayi uba yadda ya zauna da 'ya'yansa da wacce irin tarbiyya ya musu suna da haƙƙi a kansa ai ka gani na ya tarbiyyantar da su amana ne kuma Allah ya bashi ya rike amana da kyau idan ya riƙe amanan da shi da su duka za su wahala amma shi ne dama yake da haƙƙin fara riƙe amanan da Allah ya bashi ba yadda za a yi yaron da ba zai iya ciyar da kansa ba ka ce ba za ka ciyar da shi ba to kaga daga nan rashin tarbiyyar da aka yi musu shine ya kai ga har ma suke cewa yanzu yana musguna musu to ya ji tsoron Allah Allah zai tambaye shi a kai kamar yadda kuma Allah zai tambayi yaransa ma yadda suka zauna da babansu amma dai su sani iyaye kamar mota suke in ka zo kai karo da mota zaka ji zafi in motar ne zo ya kara maka ma zaka ji zafi menene mafita a dage da addu'a Allah ya huci zuciyansa shi kuma ya rike amanan da Allah ya bashi Allah ya sauware
wannan tana tambaya ta ce malam ita ne ta zo kusan ana sallan asham sai ta zo sanda ta yi sallan asham ta bi jam'i na masallaci sannan daga baya ta yi sallan isha ba a yin sallan asham sai an yi sallan isha Eh, ba za ka zo in ka zo ka samu ana yin eh, sallan asham kai kuma ka zo very late sai ka koma gefe kai sallan ishan ka tukuna ka sauke farillan da Allah ya daura maka sannan sai ka zo ka haɗe musu abunda ka samu kuma shikenan yayi ba a ce kuma ka biya ba Mhm, amma sai an yi sallan isha ake sallan asham Mhm, a fahimci wannan Mhm. kar ka zo ka ce ai ni na samu an fara sallan asham na ce bari in bi sallan asham in na gama na yi isha a'a ba a yin haka sai an gabatar da haƙƙin Allah sannan na farillan nan sannan sai a yi wannan kuma na nafila alhamdulillah wallahu a'lam wannan kuma ta ce malam ni ne in na yi sallah sai in ringa kokonto a kan sallah Mm.
menene shawara shawara wal muwaswisu yadrubu waswasatahu mai waswasi aka ce ya bar waswasinsa ya yi watsi da shi kuma shaidan ne Ehe, in ba kana fitar da abun kai banza da shi ba ba za ka iya bari ba don dama a, aljani zuciyan mutane shine mazauninsu Ehe, za su rinka shiga suna maka waswasi eh, ko raka biyu ne kai ko uku ka gani hudu ne ko biyu da sauransu da haka to shine aka ba da shawara ka bar wasu wasin nan kai watsi da shi kawai Ehe, kai kuma sallanka a natse Ehe, idan kana bari wasu wasin zai zo ya fita ma gaba daya Ehe.
wannan kuma ta ce tana roƙo ne a mata addu'a Allah ya shirye ta
to Allah ubangiji ya shirye ta mu ma ya shirye mu Ehe. shiryen nan kowa ma yana neman sa Ehe, Allah ya shirye ta Allah ubangiji ya fahimtar da ita abinda bata fahimta ba albarkar annabi da alqur'ani mu ma Allah ya shirye mu ita ma Allah ya shirye ta kuma ta rike wannan tasbih tana yawan ta karanta ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim koda da yace cikin tarbi kullun ta rika yin addu'a da niyan Allah ya shiryar da ita ta rike wannan tasbih idinas siratal mustaqim idinas siratal mustaqim za ta yi seti da yardan Allah
wannan ana tambaya ma'aurata za su iya kallon tsiraicin juna a'udhu billahi wannan kabar shi ba
har yanzu su suka yi tambaya wai mutum namiji zai iya kama hannun matansa yana da alwala
eto anan walamsul mar'ati ai an yi maganar sa in kana da niyya na in kana da alwala ka taba iyalinka da niyyan ka ji dadi to da ka taba ta alwalan ya warware Mhm. amma ana amfani ne da niyya Mhm. in kasadan lazzata Mhm. idan yana da niyyan in ya taba matansa a lokacin da yayi alwala sai ya taba matansa da niyan wai ya ji daɗi to ko ya samu jin daɗin ko bai samu ba alwala kam dai ya tafi sai dai ya sake sabo wallahu a'lam
wannan yana tambaya ya ce mutum ne ya musulunta a watan azumi a tsakiyar watan azumi shin bayan azumi zai biya rabi na baya ko to ya zai ya biya ai a- a- rabin ne ya musulunta ai rabin kuma kafiri ne ko ba haka ba don haka ran da ya musulunta nan zai fara azumi kawai amma wancan kwana goma sha biyar din ai baya cikin musulunci don haka babu biyan komai a kansa kwanakin da ya samu nan shikenan sai dai baɗi ne zai yi talatin ko ashirin da tara yadda kowane musulmi yake yi duka dai wannan sawa'un eh, daidai ne in ita ne ta taba shi da niyan ta ji daɗi to alwalansa ya kare shi niyya kuma ake amfani da shi Ehe. ba yana dai da alwala ba ba kuma matansa ba yan sai ta taba shi kamar da wasa haka yana da alwala don ta ji daɗi shi ma da ta taba shi sai ya ji daɗi to shi kenan alwalan fa ya yi wa tungulun na?
na ta fahimta eh ita ma in tana da alwala alwalan ya kare eh ta alwalansa ya kare ita nata ba zai kare ba
Allah sa ta amin amin yawanci wasu tambayoyin abin da ya sa wani turo su turo in muka ki sai su ce muna kin amsa tambayoyin su. wani tambayan har da Allah bai dace eh wato amma wani ana tura mana ya kai sau uku hudu in muka cire muka cire mutum sai ya ga kamar laifin akwai tambayoyi da ake cewa silly questions to tambayan da ba shi da ma'ana ba za mu amsa ba gaskiya Eh, mutum ya eh, wannan tambayan din da aka yi za a iya amsa shi amma fa abu ne mai nauyi ko ba haka ba duk da cewa karatu muke yi tambayan da aka yi wai mace da mijinta za su iya ganin tsara- tsiraicin juna babu wani damuwa amma abun kunya ne ya yi amma mutum da matansa ka ai ba wani abu ba wani abun da wani zai ɓoye wa wani ai saboda haka wannan ba sai ka tambaya ba na wani ne haka kawai ka gan masa shine aka ce Allah ya tsine wa wanda aka gawa da wanda ya kalla a gani la'anallahu nadiru wal manzuru ilaihi Ehe, amma in dai mace da mijinta no problem Ehe. amma ba mu cika son irin waɗannan tambaya ba
Allah sa ta dace amin amin wanda shikenan ko to alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka karanta bisa kuskure ko tuntuben harshe Allah ubangiji ya yafe mana Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya ramce su Allah ya kyauta makwance su mu kuma Allah ya samu riske su da gafara Ah, Allah ubangiji ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya dami duk abin da ya dame mu Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce Allah ya karba mana ayyukanmu Allah ya karba mana ayyukanmu Allah ya karba mana ayyukanmu Allah ya rufa mana asiri masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu akwai Allah ka ƙara musu waɗanda ba su da su ba su da shi Allah ka ba su sharrin dare da rana sharrin mutum da aljani Allah ka kare mu alherin da ke gare su Allah ka ba mu ai salati goma ga annabi malam baba bismillah Amin. Amin. Gobe ne za a fara tahajjud in Allah ya nuna mana. Eh gobe karfe biyu yadda aka saba yi.